بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة أكو قوة ربيع الأول hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da bakwai ga watan Julai 1997 Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ya ce Asani hadisi na biyu an Abi Sa'id wa huwa Al-Khudri yace daga Abi Sa'id Abi Sa'id wato Al-Khudri annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha an yubna ala al-qabri abu sa'idin ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a yi gini a kan kabari gida ne za a gina ko za a gina hubbara ne ko za a gina wani wuri ne da za a rinka zuwa ana kai sadaka ana zuwa ana wasu ibadoji kowane irin abu za a yi in dai ya shafi gini akan kabari to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana akhrajahu ibn majah al'imam ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da saba'in da uku zuwa daga shafi na ɗari hudu da saba'in da uku zuwa shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu amma inji ya yi kuskure ya ce zuwa shafi na ɗari uku da saba'in da hudu ɗari hudu ne da saba'in da hudu bi sanadin rijaluhu jami'ar rijalus sahih da isnadin da ya zan duk mazajen da suke cikin shi mazajen da ke ruwaito hadisai ne cikin bukhari illa annahu munqati'un sai dai kuma an sami inqita'i a cikin wannan ainihin wato isnadi faqad qala al-busiri domin busiri ya ce fi zawaid a cikin littafin shi zawaid na ainihin ibnu maja wanda wannan zawaid a lokacin da muhammad nasiruddin al-albani ya kafa hujja da shi ba a buga shi ba shi yasa kaga ya sa qaf ma'anar shi shine waraqa takarda ta 97 a cikin ainihin wato shafi na biyu ko kuma a cikin juz'i na biyu ina fatan mun gane wannan al-imam al-busiri wannan busiri ba busiri mai alburda ba busiri malamin hadisi yace rijaluhu thiqatu mutanen da suka rawaito wannan hadisi amintattu ne illa annahu munqati'un sai dai an samu inqita'i ma'ana wani daga cikin masu riwayar da ya ce ya karɓo daga malamin shi da aka bincika sai aka ga basu sadu da wannan malamin ba shake nufi da inqita'i shine ya bayyana ya aka yi inqita'in sai ya ce alqasim ibn mukhaimirati alqasim dan mukhaimira wan tabi'i ne lam yasma min abi sa'id ai bai taba jin hadisi daga abu sa'id ba to yaya za a yazo ya ce daga abu sa'id abinda busiri ya faɗi kenan qultu ni albani albani mai littafi sai na ce fa qawlu sindi to maganar da alhafiz hayatuddin sindi ya faɗi fi hashiyat ibn maja a ta'aliqin da yawa ibn maja yace wa fi zawaid isnaduhu sahihun a cikin littafin az-zawaid an ce isnadin shi mai inganci ne wa rijaluhu thiqatun mutanen da suka ruwaito shi kuma amintattu ne sai yace wahamun wannan kuskure ne hayatuddin sindi yayi la adri mimman huwa ash-shaykh al-albani yace ban san daga wa wannan kuskure ya taso ba domin dai kaji mun nakalto maka kai tsaye daga magana da busiri ya faɗi cikin zawa'i bai ce isnadin shi sahihi bane abin da ya faɗi bayan cewa ya mazajen shi ainihin wato wannan hadisi a mazajen bukhari ne sai dai an samu inqita'i a ciki mun fahimci wannan da sauran maganganun da muka karanta to shine sai shi hayatu sindi yace a cikin littafin zawa'id ya ɗauko kuma an ce isnadin shi sahihi ne shine ashekul albani ya ce to wannan kuskure ne domin wannan maganar da shi hayatu sind ya danganta ga littafin zawa'id na ibnu maja din an duba ba haka take ba sai ce kuskure ne bai san waye ya kuskuren ba shin hayatu sind ne ya kuskure wajen nakaltowa ko ko ya nakalto daga wani ne da ya nakalto da kuskure shi yasa ake son ka mallaki littattafai in wani malami ya ce na ɗauko wannan magana a littafi kaza ka koma ka duba wannan littafin don ta iya yi waye kuskure wajen kwafowa to kai kuma in ka kwafe shi kenan sai ku tafi a kuskure amma in ya ce littafi kaza sai ka koma ka duba wannan littafin warawahu abu ya'la al-imamu abu ya'la ma ya ruwaito wannan a cikin littafin shi al-musnad bi lafzi da lafazin cewa naha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama an yubna ala al-quburi annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya yi hani a yi gini a kan kaburbuka au yi alaiha ko a zauna akan kaburbuka aw yusalla alaiha ko ay salla akan kaburbuka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana qala al-haythami haythami malamin hadisi yace fi majma'i zawaid a cikin littafin shi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na uku shafi na 61 yace wa rijaluhu thiqatun mutanen da suka ruwaito wannan hadisi amintattu ne mutanen kirki الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ثم وقفت على إسناده في مسند أبي يعلى kaga wancan malami haisami da ya kawo wancan hadisi sai ya ce mazajen wannan ainihin hadisi amintattu ne to a shekul albani da farko ba a buga musnad na abu ya'ala daga baya aka buga shi to a shekul albani ya ce to daga baya sai na zo na samu wannan littafin da shi wancan malami ya hujja da shi fi musnad abi ala sai na samu isnadin wannan hadisin a cikin musnad din na abi ala a cikin mujalladi na uku shafi na 287 fa idza huwa min tariq al-qasim ibn mukhaymira nafsihi sai na ga dai wannan hanyar dai ita ce dai hanyar al-qasim dan mukhaymira din can wanda shi busiri yace ba su sadu da abi sa'idin ba lakin badali Allah wajha lil inqita alladhi jazama bihi al-busiri sai dai kuma da na sadu da wannan isnadi domin a datin da ba littafi a hannun shi wani malami kuma ya hujja da shi don haka sai ya bi shi akan haka to da ya zo ya samu littafin ya zo ya bincika sai ya ga isnadin sai ga isnadin can ne dai da wancan malami ya suka a kai sai ya ce to amma kuma da ne bincike sai na gano waccan sukan da malamin yayi bata tabbata ba fa inna mustani da qawlu fa inna mustani da hu qawlu ibn ma'in domin shi wancan malami busiri madogarar shi ita ce magana da Yahaya dan Ma'inu yayi akan wancan Ibn Mukhaymira da yace lam nasma annahu sami'a min ahadin min sahaba mu bamu taba jin labarin cewa Al-Qasim dan Mukhaymira ya taba jin hadisi daga wurin wani sahabi ba to madogarar Busiri kenan to tunda ya zama Ibn Mukhaymira yazo yace daga Abi Sa'idin to an samu inqita'i kenan inda magana ta tabbata sai Al-Sheikh Al-Albani yace wa qad zakara lahu fi at-tahzib الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا فدي أتكلم تافن التهذيب رواية عن ابن عمرو ya ce alƙasim ɗan muhaimira ya yi riwayar hadisi daga abdullahi ɗan amru ɗan af wa abi sa'idin da abi sa'idin kaga ya tabbata kenan to ina aka samu waccan maganar kenan wadda shi busiri yayi madogarar ta shine maganar da ibnu ma'in yayi to ibnu ma'inin yayi kuskure kenan da yace ibnu al-mukhaimira bai ji hadisi daga ko sahabi ɗaya ba to gashi yace ya ji daga abdullahi dan am ya ji kuma daga abu sa'id wanda ya ruwaito wannan hadisi wa abi umamata da abi umamata al-bahili wa annahu sa'ala aisha kuma ma ya tambayi aisha wa sanatu wafatihi ash-shaykh al-albani yace shekarar da shi wannan malami al-qasim dan mukhaimira ya rasu to ayyidu zalika tana karfafar haka domin ya rasu da sauran sahabbai ya rasu a lokacin da ya rasu in ka auna rayuwar shi daga sanda aka haife shi ya girma zaka ga akwai sauran sahabbai birjik a lokacin da ya rayu to lokacin da ya rasu din yayi dab da lokacin da sahabbai suka kare ashe ba mamaki dan ya sadu da su to shine aka ce sai ash-shaykh al-albani sai ya ce faraji'ahu ka koma ka duba ainihin shi tahzibu tahzib na ibnu hajar zaka sha cikakken bayani to tunda ga littafin shine muke son mu dan taba kaɗan mu ji daga cikin abin da al-hafiz ibnu hajar al-asqalani din ya faɗi ga littafin tahzibu tahzib lil imam al-hafiz al-hujja shaykh al-islam shahabuddin abul fadl ahmad ibnu hajar al-asqalani rahimahullah a lambar tarjama ta 6364 gashi yace al-qasim ibn mukhaymira alƙasimu ɗan mukhaimira alhamdani mutumin garin hamdana abu urwa alkunya shi kenan ana ce mishi baban urwatu alkufi mutumin ƙasar kufa ta ƙasar iraq sakana dimashq amma ya je ƙasar dimashq ƙasar siriya ya zauna rawa an abdullahi ibn amr bin al-as kaji daya ya ruwaito daga cikin sahabbai wurin abdullahi dan amr dan as wa abi sa'id al-khudri da abi sa'id al-khudri kaga babu inqita'i kenan da busiri yake tunani wa abi umamata da abi umamata al-bahili wa abi maryam al-azdi da kuma abi maryam al-azdi cikin tabi'ai wa alqamata ibn qais da alqama dan qais cikin tabi'ai sannan sai kuma waradda katib al-mughira sannan kuma ya rinka zuwa wurin ainihin sakataren mughira ibn shu'ba cikin tabi'ai kenan wa abi burda ibn abi musa ya je wurin abi burda dan abi musa ma yayi karatu wa abdullah ibn akim da abdullah dan akim wa shuraih ibn hani da shuraih dan hani وسليمان بن بريدة ده سليمان بن بريدة وأبي ميسرة وأبي عمار الحمداني وغيرهم دو ودنا malaman shi ne cikin sahabbai da tabi'ai ashe kaga ya sadu da sahabbai kenan su waye ɗaliban shi kuma sai ya ce wa anhu abu ishaq as-sabi'i abu ishaq as-sabi'i kuma ya karatu gurin shi wa sammak bin harb da sammaku dan harb wa alqamat ibn mirsad da alqama dan mirsad dan marsad wa abdurrahman ibn yazid ibn jabir da abdullahi dan abdurrahman dan yazid dan jabir sannan wal hakam ibn utayba wa salamat ibn kuhailin wal hasan ibn al hur wa hasan bin atiya wa musa ibn sulaiman wa yazid ibn abi maryam ash-shami wa ilal bin yasaf wa isma'il bin abi khalid wal auza'i waɗannan duk ɗaliban shi kenan cikin tabi'ai mun fahimci wannan ko wa akharuna da wasu ma da dama wa qala ibn sa'ad al imam ibn sa'ad ya faɗi cikin tabaqatul kubra ke ne yace kana siqatan mutumin kirki ne shi wannan al qasim dan mukhaimira din wa lahu ahadith kuma yana da hadisai da ya ruwaito wa qala duri al imam duri yace an ibn ma'in ya karbo daga ibn ma'in ibn ma'in yace lam nasma annahu sami'a min ahadin min sahaba mu ba mu taba jin cewa wannan yaji daga sahabbai ba kaji yadda ake ba ilimi ainihin wato dama bayan da aka gama kawo waɗancan maganganu ya tabbata wannan malami ya ji hadisi wurin sahabbai aka lissafo su sai kuma aka kawo magana wani malami da ya fahimci kuskure wanda yake ganin wannan malami ma bai taba ji wurin sahabbai ba aka kawo ta to kaga daga inda suka dogara nan wa qala ishaq ibn mansur wa ghayruhu an ibn ma'in ishaq dan mansur da wasu ɗaliban suka ce sun samu daga malamin su yahaya dan ma'in yace siqatun wannan mutumin kirki ne sa'annan yace wa qala abu hatim abu hatim razi yace saduqun wannan mutum mutumin kirki ne fiqatun kuma amintacce ne kufiyun al-asl asalin shi mutumin kasar kufa ne kana mualliman bil kufa yana karantarwa ne a kasar kufa sun masakana sham sannan sai dawo kasar sham wa qala abbad ibn al-awam an isma'il ibn abi khalid kunna fi katibihi wa kana yu'allimuna wa la ya'khudhu minna wani daga cikin almajiran shi mai suna Abbadu dan Awam yace wannan malami Al-Qasim dan Mukhaimira mun kasance a makarantar shi kuma baya karban ko kwabo a hannunmu saboda kamar yadda zaka zo ka ji gwamnati ta yanka mishi albashi don haka baya karban ko kwabo a hannunsu wa qala al-ijli wa ibn kharras al-ijli da ibn kharras suka ce siqatun wannan mutum amintacce ne mutumin kirki ne wa qala al-auza'i al-imam al-auza'i yace atal qasim ibn mukhaimira amr ibn umar ibn abdul aziz wannan malami da muke tarihin shi alqasim dan mukhaimira sai je wurin halifa wurin sarki mai suna umar dan abdul aziz fa farada lahu sai sarki ya yanka mai albashi wa amara lahu bi gulamin kuma aka bashi bawa wanda zai rinka mishi hidima fa qala sai ce alhamdulillahi alladhi aanani an tijara nagode Allah da ya sauƙaƙe min ba sai ne kasuwanci zan ci abinci ba sarki ya yanka min albashi ga bawa kuma an bani mai kai da komowa don haka ba zai karbi kuɗi wurin ɗalibai ba kuma ba zai fita kasuwa ba sai ya zauna sai me sai bincike sai nazari qala sai ya ce wa kana lahu sharik kana idza rabiha qasamahu thumma qa'ada fi baitihi kuma zai samu jali sai ya ba wani ya nemi shi kasuwanci idan aka kawo riba aka raba aka bashi nashi sai ya zauna a gidan shi fala yakhruju hatta ya akulahu sai ya cinye nashi kasan zai fito قال خليفة وغير واحد وانا مالمي من سونا خليفة دا سورا مالمي سكتشي مات في خلافة عمر بن عبد العزيز يا رس ألوكا چن خليفة چن عمر بن عبد العزيز وقال عمر وابن علي وغيره واسو چكين تالبانش عمر دا دان علي با عمر صحابي با دا واسو سكتشي مات سنة مئة يا رس شكرا ainihin wato ta ɗari shekara ta ɗari a lokacin dama duk sahabbai sun ƙare amma duk wanda ya kai zuwa wannan lokacin ya rasu to a zahiri ya ainihin riski sahabbai don lokacin ya yi dab da lokacin karewar sahabbai wakila sanata ihda wa mi'a wasu kuma suka ce shekara ta ɗari da ɗaya wasu suka ce ɗari daidai wasu suka ce ɗari da ɗaya don a diddiki kultu ni ibn hajar sai na ce wa zakara ibn hibban fi siqat ibn hibban ya ambaci wannan malami cikin mutanen kirki amintattu wa qala sai ya ce ma a hasibuhu sami'a min amin ibn abi musa sai dai kuma ni ina jin bai ji hadisi daga dan abi Musa ba wa kana min khiyarin nas yana daga cikin zababbun mutane nagari wa min salihi ahlil kufa yana daga cikin bayan Allah na kasar kufa intaqala minha ila sham murabitan sai ya tashi daga kasar kufa ya koma kasar sham ya zauna har ya mutu yana karantar da addini shine murabata mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma ka zauna kana wani aikin alkhairi wanda rashin ka a wannan wuri zai kawo cikas to shine murabata mun karanta a farkon wannan littafi a hakamul janaiz annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya mutuwa irin wannan yayi mutuwa shahada ma'ana ka zauna saboda dai ka karantar da ainihin addini ko ka zauna kana jiran ko ta kwanan addinin musulunci an taɓa mutuncin musulunci ka kare shi wajen jihadi ko makamantan haka to shine ainihin murabata wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin daban kuma shi ibnu hibbana yace sa'ala aisha ya ma taɓa tambayar aisha amma yalbasul muhrim cewa menene ya halatta mai aikin hajji ya sa to ashe kaga ya tabbata tabi'i kenan kuma ya ji gurin sahabbai to wannan mun kawo ne dan a kora waccan shakka da Yahaya dan Ma'inu ya faɗa kaji asalinta wadda ta ruɗa al-Imam al-Busiri to don haka hadisi garam kam ya inganta babu shakka akai mun fahimci wannan to amfanin waɗannan littattafan kenan su ba hadisi ne cikin su ba amma duk mutanen da kake jin ake haddasana haddasana to su kuma tarihin su nan kamar yadda kake wannan na daga cikin waɗanda ma aka takaita tarihin shi wani sai ka kwambi kana karatun tarihi Allah ya shiryar da mu asalisu الشيخ الألباني yace hadisi na uku wanda ke tabbatar da cewa bai halatta a ɗora wani abu ai gini akan kabari ko a tara wa kabari ƙasa ya tudu fiye da ƙasar da aka fitar daga cikin shi ba an abil hayyaj al-asadi daga abil hayyaj al-asadi qala yace qala li ali ibn abi talib ali dan abi talib ya ce da ni ala aba asuka alama ba asani alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bana aike ka irin aiken da manzon Allah ya taɓa mini ba Allah ta da'a timsalan wa fi riwaya suratan fi baitin illa tamastahu ka je duk wani gida da ka gani da gunki ka kaba gunkin sai ka rugurguza shi duk gidan da ka gani da hoto sai ka share shi aikin da zan tura ka kenan saboda ni ma manzon Allah ya tura ni wala qabran mushrifan kuma duk wani kabari mai tudu kar ka bar shi illa sawaitahu sai ka daidaita shi yayi daidai da yadda shari'a ta tsara kabari kasar da aka fitar ba a san a ƙara in aka ƙara akan wannan to sai a rairaye ta sai ta dai koma gwargwadon yadda in dai an gani za a gane kabari ne akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 61 wa abu dauda da abu dauda a cikin juz'i na biyu shafi na 70 wa nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin ainihin mujalladi juz'i na farko ne anan sai ya sa 51 inji ne wannan kuskure juz'i na farko shafi na 28 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 153 zuwa 154 wa hassanahu al-imam tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa wal hakim hakim kuma ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak ala sahihaini a mujalladi na farko shafi na 369 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu na sunan al-kubra shafi na uku wa tayalisi da abu dawud da tayalisi a cikin littafin shi al-musnad raqam yace lamba ta ɗari ɗaya da hamsin da biyar wa Ahmad da al'imamu Ahmad rakam lamba ta ɗari bakwai da arba'in da ɗaya da kuma lamba ta dubu ɗaya da sittin da hudu min tsariki abi wa'ilin anhu ta hanyar abi wa'il abi wa'il kuma daga abil hayyaj abil hayyaj daga aliyu wa tabarani wa tabarani fil mu'jam as-saghir da al-imam tabarani a cikin ainihin al-mu'jam as-saghir shine yasa safha shine ma'anar sad din التاسعة والعشرون شافنا عشرين ترى من طريق أبي إسحاق عنه شيكما تهنير أبو إسحاق أبو إسحاق شيكما دقى أبي الحيات كاقى الماجري بيوكين وله في مسند الطيالسي كما حروى يوانا حديثي an samo shi ainihin yana da hanyoyi a cikin musnan na ainihin at-tayalisi a cikin lamba ta 96 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a lamba ta 657 da 658 da 683 da 889 tariqani akharani an Ali radiyallahu anhu an samo wasu hanyoyin daban ta hanyar Ali har wa yau qala ash-shawkani al-Imam Muhammad ibn Ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi Nailul Awtar sharhi ne na littafin muntakal akhbar na kakan ibnu taymiya shi yasa zaka ga ana sa al-mujadd ibnu taymiya kakan ibnu taymiya ne yayi littafi kwatan kwacin bulugul maram yayi shi amma shi manya manya ne haka matani ne na hadisai sai al-imamu shaukani yazo ya dauki wannan littafi bayan mutuwar wancan dattijo da kamar shekara 500 shi kuma yazo ya sharhin shi fi sharhi hadha al-hadith da yazo sharhin wannan hadisi sai ya ce fihi anna sunnata anna al-qabr la yurfa'a rafa'an kabiran wannan ya nuna sunna ta nuna cewa kabari ba a daga shi yayi tudu da yawa min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghaira fadil babu bambanci kabarin nan na babban mutum ne ko wanda ba babban mutum ba kowanne daidai wa daidai za a bar shi wa zahiru a zahiri anna raf'a al-qubur ziyadatan ala al-qadri al-ma'zun fihi muharram yace a zahiri daga kabari fiye da yadda shari'a ta ce to haramun ne wa qad sarraha bidhalika ashabu ahmad mabiya mazhabin imamu ahmad sun fito karara sun nuna haka wa jama'atun da kuma wasu ainihin daga cikin malamai wa shafi'i da al-imamu shafi'i wa ahmad da al-imamu ahmad sun nuna cewa haramun ne a daga kabari fiye da tudun da shari'a ta yarda qala al-imamu shaukani ya ci gaba da cewa an kaga malami yayi haka to yana nufin maganan na da tsawo da ya ɗibo farko sai kuma ya ɗibo ƙarshe to tun da ya gaya maka inda take sai ka je kai kai ta shan karatu mun fahimta shine ka ya ce qala ba dan haka ba aida kawai sai ya ci gaba da magana to amma sai ya ce qala ai shaukani dai ya ci gaba da cewa wa min raf'il quburi ad-dakhil tahta al-hadith dukhulan awwaliyan yace yana daga cikin daga kaburbuka wanda zai shiga karkashin wannan hadisi da aka hana shi ma yafi dacewa da yafi shiga karkashin wannan hadisi al-qubab wal mashahidul ma'muratu ala al-qubur kubba kubba da ake yi da hubbara hubbara waɗanda ake rayar da su akan kaburbuka sai kaga an yi kubba shine pyramid irin wannan gini da za ga musamman mutan ƙasar Masar ai dogon gini kamar dalar gyada to wannan shi ma yafi dacewa ai da a ce haramun in ya zama an ɗan ƙara ƙasa haka mangala guda akan kabari ya ɗan ƙara tudu ya zan haramun to wanda ya zama gashi nan duk inda ka shigo daga garin kana hangen shi ai shi yafi cancanta da haramta da kuma hubbara hubbara da ake ai gine-gine duk a kewaye wa aidan shaukani ya ce har wa yau huwa min ittikhadhil quburi masajid ai yin wannan ma na daga cikin mayar da kaburbuka su zama masallatai wa qad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa'ila zalika kama sayati yace manzon Allah kuma ya la'anci wanda duk ya aikata haka kamar yadda bayani zai zo akan haka shi shaukani yake fadar wannan wa kam kan wa kam kad nasha an tashyidi abniyatil quburi wa tahsiniha min mafasida yabki lahal islam ya ce sakamakon gine-gine da ake yi a kan kaburbuka da ƙawata kaburbuka da ake ai musu ado barna iri nawa ce ta faru wadda za ta sa musulunci ya fashe da kuka ai barnar tana da yawa ya ce minha itikadul jahala laha ka itikadul kufar lil asnam daga cikin barnar da suka faru sakamakon ƙawata makabarta da ake jahilai sukan kudurce kaburbukan nan za su iya musu wani abu kamar yadda yake kafirai suke kudurta cewa gumakansu za su iya musu wani abu sai mace ta je ta faɗi tana birgima wajen kabari tana neman kabarin ne biya mata bukata sai mutum ya tafi ya je yana neman bai samu jali ba ko bai da kuɗi ko bai da lafiya ko bai taɓa haihuwa ba ya je yana kai wa kabari kuka wannan mutumin da ke cikin kabari ajiya ku kuka ɗauke shi kuka yi mai tsirara kuka yi mai wanka kuka sa mai likkafani ba abin da yake iya wa kanshi sai ku kuka yi mishi duk mutumin da ke da ranshi da lafiyar shi yaushe zai da babban shehi ko waliyi a tsintir ai mai tsirara ai mai wanka kuma kuka saka shi kuma gobe kuka je kuka kwanta ya biya muku bukata ta me da a ce zai iya da yi wa kanshi wanka ya sa wa kanshi likafan ya je ya kwanta a kabarin ya ja ya rufe kanshi da ice sannan ya ce ku turo ƙasa mun fahimci wannan jama bahaushe ya ce da kura na za da maganin zawo da ta yi wa kanta yasa wallahi ahir in dai aka ce mutuwa lahira to shikenan fa yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi sai Allah ya ce wa banihi dan uwanka ka gudun mishi mutum ya gudan wa uwar shi ya gudar wa uban shi haka abokin shi sai Allah ya ce wa banihi kai har ƴaƴan shi ma me yasa sai Allah ya ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi rannan kowa ta kanshi yake yi annabi ne kawai yake ta tamu duk inda aka buga sai ya ce ummati ummati al'ummata al'ummata sallallahu alaihi wa sallama shi yasa duk wanda yayi wa sunnar shi jafa'i to ba zai shiga cikin wannan suna na al'umma shi a ranar kiyama ba sai ya taho sai a kore shi ku tafi waɗannan yan bid'a Allah ya shiryar da mu malam yace wa azamu wa azamu zalika fa dhannu annahu annaha qadiratun ala jalabin naf'i wa wa daf'i dar wa daf'i darari yace kuma ma abu mafi girma daga cikin abin da jahilai suke kudurtawa ga kaburbuka shine suke tsammanin wai kaburbukan nan za su iya jawo musu wani amfani kamar yadda za su iya tunkuɗe musu ainihin wata cutarwa faja'aluha maqsadan li talabi qada'il hawa'ij sai suka sanya waɗannan makabartu suka zama wurin da suke dosa domin su je a biya musu bukata wa malja'an li naja'il matalib da kuma ainihin ya zama musu mafaka domin kubuta da kuma samun biyan bukata wa sa'alu minha ma yas'aluhu al-ibadu min rabbihim suke roƙon kaburbuka abin da bayi ke tambayar ubangijinsu wa shaddu ilaihar rihal suke ainihin wato ɗora sirdi su hau raƙuma ko su hau abin hawa su tafi zuwa ziyarar waɗannan kaburbuka wata masahu su je suna shafar kaburbukan suna wai shafar tabarriki wasu suna neman agaji akan bala'in da suka fada daga wurin waɗannan kaburbuka wa bil jumla a takaicen takaitawa annahum lam yad'u shay'an mimma kanat al-jahiliyyah taf'aluhu bil asnami illa fa'aluhu babu wani abu da waɗanda ke zamanin maguzanci suke yi wa gumakansu sai da aka samu waɗannan jahilan cikin musulunci suna ainihin yi wa kaburbuka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-imam shaukani ya ainihin kawo wannan aya wadda Allah ya yabi masu kawo ta in masifa ta kai matuka allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda Allah in in masifa ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan bayan Allah Allah madaukakin sarki ya tattala musu gafara da rahama waɗannan kuma su ne shiryayyu to amma yaya ake faɗar wannan kalima wasu mutane suka zo sai su ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kai baka faɗa ba kenan ka ce kalu sun ce a'a kai din sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ka iya faɗan kalmar da kyau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko subhanallahi duk abin da ya same ka subhanallahi wani kunci ka faɗa ka kasa fitar da kanka ka buga ka buga ba wani sarki sai Allah kamar yadda Bahaushe ke cewa an Bahaushe ya ce haka wai duk dabara ta gama ƙurewa kenan ashe da yana da wani sarkin da yake tunani zai kwace shi kenan mun fahimci wannan to shine sai kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina manzo Allah yace duk wanda ya shiga bakin ciki ko damuwa ko kunci ko nunkufurci ko wani halin kakani kai sai bude baki yace la ilaha illa Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ba wani abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai kai ya Allah sarki ya tabbata gare ka ni na zalunci kaina kuma ina cikin azzalumai annabi Yunusa da kifi ya haɗe shi wannan kalmar ya ta faɗe sai Allah ya rinka takura wannan kifi sai da ya zo ya amayar da shi a bakin tekun tukuna sannan ya samu zaman lafiya shi yasa wannan kalmar tana da falala mai ciki ce naƙuda ta murɗe ta sai ta rinka yin irin wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a waɗannan su ne zikirorin da mai naƙuda take mun fahimci wannan da kyau amma ba a shifa ake kewaya mata aka ba wa ma'a hadha munkar malam ya ce tare da irin wannan mugun abu ashane wanda yake mummuna wal kufrul fazi da kuma kafirci wanda ke razana wanda yake da imani ka san akwai kalmar da in aka faɗe ta ko aiki in aka sai ka ji ka razana saboda muninta la najidu man yaghdabu lillahi ba mu samu wanda yake fushi saboda Allah akan ana waɗannan abubuwan ba ba wanda ya tashi ya nuna fushin shi jama'a mun fahimci wannan kamar yanzu duk wani signboard da gwamnati ta yi a jikin ranjoji dinnan irin roundabout din nan duk aje a bubbuge su a rurrushe ai gwamnati za ta nuna fushinta ko za ta turo mobile police su yi tiya gas su yi kaza ta nuna fushi ko to ba mu samu wanda ya nuna fushin shi saboda irin waɗannan munanan abubuwa da ake a kaburbukan waliyai da bayan Allah da makamantansu ba Allah ya kiyaye wa yugharu hamiyatan lid-din al-hanif ba mu samu wanda ya nuna kishin shi ba saboda tsananin kula da baiwa addinin musulunci wanda yake miƙaƙe muhimmanci ba a samu wanda ya nuna kishin shi akan haka ba la aliman wala muta'alliman ba malami ba ba mai koyon karatu ba ba wanda muka samu ba malamin da ya miƙe ya faɗa akan wannan ba wani ɗalibi mai koyon karatu da ya tashi ya jawabi wala amiran ba wani gwamna wala waziran ba wani minista wala malikan ba wani ainihin sarki ko shugaban ƙasa duk baki ɗaya sun ja baki sun yi shiru وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين يتي حديثي سنزو منا واند تيوا دو واند يحدد وطنا حديثي بايا شكسو تيوا وطنا متاني ما سيين بوتا أقبر بكا أو كثيرا أو أكثرهم كوكما ما في يوان جنسو إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا إن كسامي إلو وطنا ما سبوتا أقبر بكا ينا حسوما دوني in abokin husumar tashi ya ce ka rantse da Allah zai iya cewa na rantse da Allah kuma ƙarya yake mun fahimci wannan da kyau ko malam ya ce wa qad tawarada ilaina min al akhbari ma la yushakku ma'ahu yace hadisai sun zo mana waɗanda duk wanda ya haɗu da su baya shakka anna kasiran min ha'ula'il quburiyin da yawa daga cikin masu bautar masu bauta a kaburbuka din nan au aksarihim ko kuma mafi yawa daga cikinsu idza tawajjahat alaihi yaminun min jihati khasmihi in suna rikici da wani irin waɗannan mutane masu bauta kaburbuka in rikici ya hada shi da wani in abokin rikicin nashi ya ce mishi ka rantse da Allah halafa billahi fajiran sai ya rantse da Allah a halin ƙarya yake zai iya yadda ya rantse da Allah da ƙarya wa idza fa idza qila lahu ba'da zalika amma bayan ya rantse da Allah akan ƙarya aka ce da shi ilif bi shaykhika ka rantse da shehinka wa mu'taqidika wa mu'taqidika da kuma abin da kake kudurcewa alwali alfulani waliyin nan wane ka rantse da wali shehi tijjani ko wali abdul qadir ko wali wane ka rantse da shi tala sama sai ya ki wa talakka sai kuma ya kauce wa aba ya ki rantsewa din wa atrafa bil haqq sai ya ce gaskiya dai wannan abu ba na bane a can da aka ce ya rantse da Allah wannan hula ta aka ce sai ya ce ya rantse da Allah tashi ce aka ce to rantse da tijjani ta ka ce sai ce a gaskiya ba ta ba ce an fahimta da kyau ko wannan shaukani ke wannan magana yau shekara ɗari biyu da suka wuce fa kuma cikin nailul autar duk kasuwar littafi kaje akwai nailul autar insha Allah wa hadha min abyan al adilla adalla ala anna shirkihim anna shirkahum qad balaga fawqa shirki man qala innahu ta'ala saniya sunayi yace wannan na daga cikin dalilai mafi karfi da ke nuna cewa shirka irin waɗannan mutane to ainihin wato ta kai matuƙa har ta wuce shirkar waɗanda ma ke cewa innahu ta'ala sani isnaini Allah alloli biyu ne ɗayan alloli biyu ne ka san akwai masu cewa alloli biyu ne su ne majusawa masu bautar rana su ne Allah ya ce wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini Allah ya ce kar ku ɗauki alloli biyu su ne majusawa kenan suna cewa Allah biyu ne akwai Allahn haske akwai Allahn duhu akwai Allahn sharri akwai Allahn alheri in sharri ya same ka Allahn sharri kenan in Allahn alheri to alheri su ne masu alloli biyu au salisu salasa ko kuma masu cewa alloli uku ne kiristoci kenan Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ko Allah Allah Isa Allah sannan kuma the Holy Ghost mala'ika Jibrilu Allah su ba don sun kasu akan wannan to munin shirka wancan irin mutum gashi yana sallah yana azumi to ta fi ta waɗancan maguzawa ta fi kuma ta waɗancan kiristoci to amma abin da ke faruwa mutane sai an karantar da su addini za su fahimta sai a ce ya mutum na sallah yana azumi za a ce kafiri ai yayi wani abu ne na kafirci din mun fahimci wannan da kyau kamar ma'aikacin gwamnati ne sai aka ɗauke shi aiki akan cewa ba zai cin hanci ba ba zai makara ba ba zai tashi kafin aiki ba aka kafa mishi waɗannan sharuɗa kwaya uku shikenan ana nan wata rana sai aka kama shi ya ɗauki wani iya condition na ofis ya je ya siyar to wannan bai daga cikin sharaɗin da aka kafa mai na sata amma za a iya horar da shi ko a kore shi akan haka ko ba za a iya ba za a iya ashe ba sai lallai abin da ya shigar da kai musulunci ka lalata shi ko ka karyata shi ba za ka iya fita za ka zan kana faɗan la ilaha illallah kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji amma duk ran da aka same ka da wani aiki na shirka wanda yake ko da bai taɓa ɗayan waɗannan rukunai guda biyar ba shikenan ka zama mushriki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to don haka kuma ya kamata sai a sani eh an ga mutum yana abin da yake shirka ne sai an tsaye da hujja akan shi fa domin wa ma kana Allahu li wa ma kana Allahu li yudilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ba zai ce su wani batattu bane sai ya bayyana musu shari'a sun ki sannan yace batattu shi yasa eh in muka ga mutum ya kwanta yana gaida kabari sai mu ja shi jika tukunan mu wa'azantar da shi sai an samu mutane ba masu iya wa'azi masu dadin baki masu iya jawabi ba kowane bankaura ba fa don wani ga karatun ga ilimin amma bai iya wa'azin ba su waye masu iya wa'azi masu tattashin jama'a amma mutumin da yake gatsa gatsa baya karantarwa baya wa'azi baya zama likita ko saboda me saboda wannan wani yanayi ne na tausasawa annabi Musa annabin Allah ne Fir'auna kuma kafiri ne daga cikin kangararrun sarakuna amma da Allah yake sai ya ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun je ku gaya mai magana mai taushi mai yiwuwa ya tazakkaru sai sai ya yi tunani ko bai bi ku ba au yakhsha ko kuma ma zai ji tsoron Allah dalili biyu wallahu a'lam yasa Allah ya ce a tausasa fir'auna dalili na farko ubantaka da ke tsakanin annabi Musa da fir'auna ma'ana uban shi ne na goyo yare ne shi tun yana karami har ya girma mun fahimci wannan ya zama saurayi ashe in ya zan uban goyo ma an ce ka tausasa mishi ina ubanka ubanka da ya haife ka to dalili na biyu kuma hikmar wa'azi mutumin da ya taso a kafirci ya zama kafiri kuma har ya zo yana da awan shi ne Allah a cikin allolin ma shi ne ya fi kowanne in ma da wasu mun fahimta to wannan mutumin aka je a qawaman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna humuz zalimuna hum kaza duk ka gama humuhumu din ka sai ce a kama ka mun fahimci wannan to amma yaya za a yi da annabi Musa ya je ya tsaya ya yi mishi wa'azi ya yi mishi wa'azi annabi Musa bai rashin kunya ba bai yi tsiwa ba bai kawo wani abu wanda yake mutanen da ke wurin za su kasa fahimta ba sai fir'auna ya ce in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha to kayi wa'azi mun ji kayi jawabi mun ji akwai dalili akwai hujja in akwai dalili da hujja to ka zo da shi mu gani fa alqa Musa asahu fa idha hiya thubanun mubin sai annabi Musa ya wurgar da sandar shi sai ta zama maciji sai ya sa hannun shi a hammata da ya fito da shi haka sai ya zama fa idza hiya bayda lin nazirin duk sai ya haske wurin babbar torch light kenan security light ma mun fahimci wannan da kyau ko annabi fir'auna fir'auna afan fir'auna da ya duba ya duba ya ga duk abin da nace zan kunyata sai ya ce inna hadha la sahirun alim kai wannan boka na da ilimi kaga ya kauda hankalin jahilai wannan ya zo ne ya kwace mana mulki jama'a amma abin da za a yi muƙabala za a yi a sa rana jama'a za ku zo jama'a suka ce aka sa ranar muƙabala aka zo aka yi duk da haka fir'auna ya kunyata a shahid a nan shine duk da kafircin fir'auna yaya aka ce annabi musa ya mishi wa'azi cewa aka ainihin yabe shi a sannu sirri eh yadda kai kake ganin kanka kar kai tunanin waɗanda ka zo ka fara nuna wa addini a yau fa haka suke fa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka mun ga mutum ya kwanta yana sujudawa kabari sai mu jawo shi sai mu nuna mai yadda abin yake mace ce bukhari da muslim sun ruwaito hadisin mun karanta anan a bukhari mace ce annabi ya gani ta tsuguna jikin kabari tana kuka mugun abu take ba kyau sai annabi ya ce ya ke baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ai akwai tausasawa a cikin nan ki ji tsoron Allah ki yi hakuri sai ta ce ilaika anni tafi ka bani guri annabi ta gaya wa haka bata san shi bane sai da ya wuce aka ce ai annabi kika gaya bakan magana sai ta taso da gudu kamar za ta mutu haka mai riwaya ce kamar za ta mutu ta zo gidan annabi ta ce nayi hakuri nayi hakuri kai hakuri kai ma manzo Allah anan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki yi hakuri ki ji tsoron Allah bakan magana nan da ta gaya mishi Allah na iya aiko da kwaran kwatsa ko wata wuta ta cinye ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na iya sa ainihin sahabbai su lakada mata duka amma me tace ilaika anni tafi ka bani wuri sai ya tafi din daga baya bata zo ta nadama ba to shine wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ba yadda Allah zai ce suwa na batattu ne suwa na kafirai ne sai ya bayyana musu hujja tukuna jama'a mun fahimci wannan da kyau tafi ka je ka karanta wannan aya na nan cikin suratu tauba ka karanta tafsirin qurtubi kaga irin bayanan da ainihin akai karkashin wannan aya sai za kafin ka zaro hukunci ka zaro bayanai tukuna masu taushi mun fahimci wannan da kyau jama'a kuma duk abin da aka kawo wa musulmi za su iya ɗauka in dai ba zuciyarsu ta kai zuciya ta fajirai ba matukar an zo musu da uslubin da za su ɗauka in ko kaga an zo musu da uslubin da ya kamata su ɗauka kuma sun ki ɗaukan to ya nuna zuciyarsu ta zama zuciya ta fajirai babu alheri a cikinta don haka yana da wahala kuma bayan sun karyata din nan su dawo su yadda don me domin Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu ba zai yi su yarda da abin da da suka karyata ba tun da zuciyar ta zama fajirai to ko sun tunta sun karyata da farko daga baya ba yadda zuciyarsa za ta dawo ta ce musu su yarda don haka kullum sai suke su dai ai saboda kaza ne ba su yarda ba fa ya ulama addini shaukani ya ce ya ku malaman addinin musulunci wa ya mulukal muslimina ya ku sarakunan musulmi yallaɓai sarki ne dagaci ne hakimi ne mai anguwa ne kowane ne kana daga cikin ulul amri in dai kai na musulmi ne na musulunci ayyu rizqin lil islami ashaddu min al kufri wannan kaskanci da wulakanci ya wuce kafirci a cikin ainihin wato addinin musulunci a zowa da musulunci kafirci to wani kaskanci ya wuce kafirci wa ayyu bala'in li hadha ad-din adarru alayhi min ibadati ghairillah wanda bala'i ne ya wuce ya fi cuta da zama ainihin wato masifa ga addinin musulunci fiye da bautar wani Allah akwai abin da ya fi komai zama bala'i fiye da bauta wani Allah babu wa ayyu musibatin yusabu biha almuslimuna ta'dilu hadhihi almusiba wata masifa ce wadda za ta afka musulmi wadda ta kai wannan musiba a ce mutum yana musulmi kuma yana kwantawa yana neman bukata a wurin wani wanda ba Allah ba bukatar da kuma Allah kadai zai iya bada ita to babu masifar da ta kai wannan a musulunci وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا in dai musun da faɗa akan wannan shirka bata zama wajibi ba to wani irin mugun abu ne kuma za a ce wajibi ne ma a faɗa akan shi in dai ya zama wannan ba za a tashi a faɗi akan shi ba to me za a faɗi tashi akan shi laqad asma'ata launa daita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaat walakin anta tanfukhu fi ramadi kaji abin da ya cike da shi sai cike da baitoci na waka ya ce laqad asma'ata launa dai ta hayyan ya kai wanda kake kururuwa a kabarin shehi a kabarin hubbare a wurin waliyai kaburbukan su da a ce mai rai ne kake kira da ka ji yadda shi dan kururuwa da kake ya isa walakin la hayata liman tunadi sai dai babu rai ga wanda kake kiran shi walau naran nafakhta biha aba'at da wuta ce ka kyasa mata ashana aida ta yi haske haka to haka kiran da kake da mai rai ne aida ya ji walakin anta tanfukhu fi ramadi amma toka ce kake ta hurawa yaushe za ta kama toka ka tara toka busassar toka kana ta hurawa za ta kama amma ka samu garwashi kwaya daya ka saka a cikin ainihin wato gawayi ko wani abu kana hurawa zai kama ko ba zai kama ba wai kwatan kwaci ya buga maka ana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albani ne littafi sai na ce wal Shawkani rahimahullahu ta'ala risalatul latifa al-Imam Shawkani yana da wani littafi karami ne dadin karatu nafi'atun mai amfani fi hadhal babi akan wannan mas'ala game da ainihin wato gine-gine akan kaburbuka asmaha sharhu sudur ya sa mata suna sharhu sudur fi tahrifi fi tahrimi raf'il qubur ma'ana haskaka kiraza game da bayani akan cewa daga kaburbuka fiye da yadda shari'a ta ce haramun ne matbu'atun fil matbu'a fil majmu'atil muniriya yace an buga wannan littafi a tattara littattafan da aka yi a matsaba'a ta muniriya wani babban malami ne a sheikh munir agha mutumin kasar Dimashq Sham malami ne kuma sai ya samu kuɗi sai ya buɗe wurin buga littattafai littattafan musulunci da yawa da suka gabata shi ya ta buga su ya rasu da dadewa to sai littafi sai littafi haka ya tattara yan ƙananan littattafai akan tauhidi sai tattara su ya buga ya ce to daga ciki ya ɗauko wannan magana a cikin juz'i na farko shafi na 62 zuwa shafi na 76 a nan ne wannan littafi yake a wannan daidai wurin ƙananan littattafai ne kamar yanzu littattafan Shehu Usman dan Fodiyo Allah ji kanshi ƙanana din sai a tattara su a gyara su sai a buga su sai kaga daga nan zuwa nan littafi kaza daga nan zuwa nan littafi kaza to yanzu kasar Saudi Arabia da sauran malamai suna bubbuga wannan littafi littafi ne karami haka yadda kaga girman kawaidi haka yake Arrabi'u hadisi na hudu daga cikin hadisan da ke nuna cewa bai halatta a ɗaga kabari fiye da yadda shari'a ta ce ba an sumamata bin shufayyin daga sumamatu dan shufayyi qala yace kharajna ma fadalata bin ubaid ila ardin rum mun fita tare da fadalatu dan ubaid zuwa kasar rum kasar italy kenan wa kana amilan li muawiya shi ya kasance ainihin wato gwamna ne na muawiya muawiya ne ya tura shi aiki ala darb a wannan yanki wa fi riwayatin ghazawna ardar rum a wata riwaya yace mun ainihin wato yaki kasar rum وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد akan wannan rindina ta yaƙi an ɗora ainihin fadalatu ɗan ubaid al-ansari yana daga cikin mutanen madina wallazina tabawwa uddara wal iman al-ansar fa usiba ibn ammin lana bi birudis sai aka jiwa wani dan uwa dan uwa namu wato dan kawun mu sai aka ji mishi rauni a wani wuri da ake kira rudis wannan rudis yace jaziratun ma'rufa wani ainihin wato yanki ne sananne tsibiri في البحر الأبيض المتوسط جنوب غرب تركيا yana ainihin wato kusa da wani katon teku ne wanda yake kudu maso yamma na ƙasar turki kudu maso yamma na ƙasar turki a daidai nan wannan gari yake fasalla alaihi fadalatu sai fadalatu shi kwamandan yakin kenan sai wa wannan ainihin mutum sallah wanda aka kashe shi wa kama ala hufratihi hatta warahu kuma ya tsaya a daidai kabarin yana nuna mutane yadda za a rufe shi har aka rufe shi falamma sawwaina alaihi hufratahu da muka fara tura ainihin ƙasa muna rufe kabarin kala sai ce akhifu anhu ku sauƙaƙa mishi ku sauƙaƙa mishi ma'ana kar ku tunkuɗa ƙasar da ba ta cikin kabarin ada wa fi riwayatil ukhra a wata riwaya daban khaffifu anhu ku sauƙaƙa mishi shine a ƙasa yace hiya bi ma'anar riwayatul lati qablaha da akhifu anhu da kuma khaffifu anhu duk ɗaya ne yace illa anna hadhihi uddiyat bit tashdid sai dai wannan an kawo an yi a wato fi'ili ne muta'addi fi'ili muta'addi shine ake kira transitive verb da turanci kamar da hausa ka ce nazo in ka ce nazo kawai shikenan an fahimci abin da kake nufi amma in ka ce na daki sai ka faɗi abin da ka daka to abin duk da ke buƙatar sai ka kawo wanda ka yi aikin a kan shi wanda ka yi aikin a kan shi shine mafa'ulu bihi da larabci shine object da turanci mun fahimta to wannan shine ake kira fi'ili muta'addi wato mai ta'addanci shi sai ya rarumo mafa'ulu bihi shine transitive akwai kuma intransitive ghair muta'addi kenan allazi la yahtaju ila maf'ulin shine kace zahabtu na tafi baya bukatar sai ka kawo ina ka tafi in kawai muna zaune sai nace na tafi na zo ba sai na faɗi na zo nan ba mun fahimci wannan zaka fahimta to haka wannan shine yace illa anna hadhihi uddiyat bit tashdid sai dai waccan an tayi nata ta'addancin ne da ainihin tashdid wa tilka bil alif wancan kuma da alif wancan yace akhifu wannan kuma yace khaffifu kamar kalmar kharaja kharaja kharaja ya fita to in kace akhraja akhraja ya fitar me ya fitar sai ka faɗa akhraja al bukhari al hadisa to kuma zaka iya cewa kharaja al bukhari shi ma ɗaya ne da wannan kharaja al bukhari kaga nan yayi ta'addanci din da tashdid kharraja al-bukhari in ko kace akhraja to yayi da alif jama'a mun fahimci wannan mas'ala ce wannan ta nahau da sarf to shine sai yake cewa sai ya ce ku sauƙaƙa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ya amuruna bi taswiyatil qubur saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarnin mu da daidaita kaburbuka daidaita kaburbuka ba wai shafe su da ƙasa ba a'a ƙasar da aka fito da ita kagan aka saka mamacin to kagan an tura ba za ta koma duka ba kenan tunda an fito da ƙasa kuma an saka wani abu ya cike wancan gurbin to an tura za ta dan daga to iyaka haka za a batta yace haka manzon Allah yake umarnin mu صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتد وانا حديثي أتكم مجلد نشدا شافي نقوم شاتقوز بالروايتين دا الرواية ينقدا بيو دكجي وإسناده حسن إسناد شككاواني وابن أبي شيبة دا أبو بكر ابن أبي شيبة أتكل التافن المصنف مجلد نهدو شافي نتالي إيدة تلاتين دا بير زوا تالي إيدة تلاتين دا تقوز بالرواية الأخرى دا أي رواية وديت وفي الرواية الأخرى خففوا عنه ورواه مسلم الإمام مسلم يرويته أتكن جزء إن أكو شافي نفس التن دقيا وأبو داود دا أين الإمام أبو داود أتكن جزء إن بيو شافي نسب إن والنسائي دا الإمام النسائي أتكن جزء إن دقيا شافي نتري بيو دا تمانين دا بيار والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكن مجلد نهدو شافي نبيو زوا نأكو دو وأننا معلمي سرويته وأنا حديثي من طريق أخرى توتا أنير دبان عن ثمامة نحوه سرويته كتن كتنشي akwai bambanci tsakanin na'awahu da mislahu shine da hausa ka ce kama da kwatankwaci ya hakan ka zo rawa mislahu ya ruwaito irin shi daidai wa daidai ke in kuwa ya ruwaito wanda sun yi kama sai ka ce kwatankwacin shi sai ka ce nahawahu ya ruwaito kwatankwacin shi akhsara minhu amma lafazin takaitacce ne bai kai wancan tsawo ba wa huwa riwayatu li ahmad al imamu ahmad ma yayi wannan riwaya a mujalladi na shida shafi na 21 wa lafzuha indahu ga yadda lafazin ta yazo wurin al imamu ahmad yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul saboda naji manzon Allah yana cewa sawwu quburakum bil ardi ku daidaita kaburbukan ku da ƙasa ba wai ku daidaita su da ƙasa ku shafe su ba fa a'a a bar tudun su gwargwado yadda za a gane kabari ne ba a shafe ba wa fi sanadi ibn lahi'a a cikin isnadin wannan ainihin wato hadisi akwai ibn lahi'a wa huwa sayyi'ul hifzi mutum ne wanda yake da mummunar hadda in ɗaya daga cikin ɗaliban shi ba shi ya ruwaito hadisin ba hadisin shi yana zama ba'ifi na sha faɗan wannan ka'ida amma saboda waɗannan abubuwa na ilimin mustalil hadis shehu usmanu dan fodiyo tun zamanin shi yace na daga abubuwan da ke da karanci a ƙasar hausa mun fahimta ko ba wai hadisin da za a yi yin hadishi da tamsiri ba duk akwai wannan da akwai hadishai akwai tamsirai duk akwai amma hadisi da tafsiri to waɗannan na da wahala a ƙasar hausa amma an tamsiri ne duk wanda da kaje ana tamsiri in hadishi ne duk inda kaje gashi nan ana hadishi to amma sanin hadisin shi kanshi da sanin ilimin hadisin da iya tace shi tun zamanin dan fodiyo yau kusan shekara ɗari da tamanin da suka wuce da wani abu yake cewa suna da karanci a ƙasar hausa mun fahimci wannan abdullahi ibn lahi'at al-qadi babban malami ne mutumin ƙasar masar balarabe ne malamin hadisi ɗari bisa ɗari yana da kirki to sai gobara ta kama gidan shi ta cinye duk littattafan shi sai suka kone sai zaman yazo zai wa tunda mahaddaci ne ya haddace hadisan to amma duk malamin hadisi in zai karantar da hadisi zai zai bincike su tukun kafin yazo to sai zama duk littattafan sun kone ina zai tafi ya bincika ba irin yanzu bane ya tafi kasuwa ya je siyo littattafai ne wanda dama tun yana saurayi ya yi yawo wurin malamai a duniya ya je ya kwafo su mai yiwa duk masar lokacin shi kadai yake da su kuma sun kone tun da rubutun hannu ne to saboda haka ba inda zai koma don ya tabbatar haka ne ko ba haka ba sai malaman hadisi suka ce to duk inda aka samu irin wannan to ya kamata a dube shi da haka ta same shi me ya faru in ya rikice to in bai rikice ba ko kenan to shi wannan sai aka samu an samu rikici tare da shi sai zo yana bada hadisin sai ɗalibai su ce ai kuma malam shekara kaza da ta wuce ai kuma da ga lafazin da ka kawo sai ce eh to haka ne to kaga ya nuna akwai rikici kenan sai malamai suka ce duk ɗaliban shi da suka yi karatu a wurin shi bayan wannan masifa da ta same shi to ka a karɓi hadisin su in aka samu hadisi ta wannan hanya daga shi sai a ce ba'isi ne in aka samu hadisi ta wata hanya daban kafin wannan to sai a ce hadisin ya zama hasan ba za ka ce sahihi ba mun fahimta to ɗaliban shi guda uku ne kaɗai waɗanda suke yi riwaya wurin shi kafin yi wannan gobara su ne abdullahi ibn al-mubarak da Abdullahi ibn Wahab da kuma Abdullahi ibn al-Muqri to duk inda kaga Abdullahi ibn al-Muqri ko Abdullahi ibn al-Wahab ibn Wahab ko Abdullahi ibn al-Mubarak an Abdullahi ibn Lahi'a sai ka ce hadha isnadun hasan kaga Imam Malik da yake babban malami ne ya kai ya kawo a cikin ilimin hadisi wata rana ana zaune a makaranta ka ce Allah gafarta malam ina hukuncin tsefe yatsun kafa a alwala sai ce wannan ba wani abu da za a damu mutane bane sai da mutane suka watse tukuna sai abdullahi ibn wahab din nan sai ya ce mishi akramaka Allah mu ko muna da sunna da muka ruwaito ta akwai hadisi muna da shi sai ce ina yake kawo sai kawo isnadi haddathana haddathana har yazo haddathana abdullahi ibn lahi'a abdullahi dan lahi'a daga wurin shi ya karbo yana gama kawo hadisin sai imam malik ya ce hadha isnadun ko hadha hadithun hasanun wa lam asma bihi qat illa sa'a wannan hadisi mai kyau ne amma tunda uwata ta haife ni sai yau na taba jin shi to ya aka baka taba jin shi ba amma ka iya hukunta shi saboda duk sun haddace abubuwa da kansu duk tela in dai ya kai tela telan arziki ba faci faci ba duk inda ya ga yadi in Allah so yana ganin yadin zai san yadda yadin zai karshe zai zamiya zai lalace da wuri zai kaza ya san dai tela ne ko bai taba ganin shi ba sai yanzu to haka malamin hadisi in dai malamin hadisi ne ana kawo isnadi to insha Allah zai hukunta maka shi to ashahid anan Abdullahi ibn Wahab shi ya ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi ibn Lahi'a dan haka Imam Malik ya ce hadisun hasan bayanin yana nan a shimfiɗa ta ainihin littafin sifatu salati dangane da inda ya kawo maganganun imam malik Allah ya shiryar da mu wala hu turuqun wa alfazun fi mu'jam at-tabarani al-kabir yace wannan hadisi yana da hanyoyi da wasu lafuzza daban a cikin littafin ainihin mu'jam at-tabarani babban al-kabir kaga sai yace turuq hanyoyi malaman da suka ruwaito daban-daban alfaz maganganun da ke ciki kuma daban-daban a cikin mujalladi na 18 shafi na 262 zuwa 263 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني العلامة النحرير يتي وأما الحديث المشهور على الألسنة أما حديث ده يعدو أكان هرشا متاني بلفظ ده لفظ ده سكيتي وخير القبور الدوارس ما في الهير قبر بكاشيني وقتن ده أكا تتكيسو فلا أصل له في شيء من كتب السنة وأن حديثي بيدا أصلي أتكل تفان سنة حديثا ده أكا تتكي أي قبر بكان ده أكا تتكي ويسوني ما في الهير يتي وأنا باي ده أصلي wa huwa bi zahirihi munkarun yace ai a zahirin shi ma wannan hadisi munkari ne li anna al-qabr la yanbaghi an yudras domin kabari ai bai halatta a tattake shi ba ko bal yanbaghi an yazalla zahiran marfu'an anil ardi abin da ya kamaci kabari shine a bashi ya dagu daga ƙasa kadra shibirin gwargwadon ɗani guda haka daga ƙasa kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata li yu'rafa fa yusana dan a san cewa kabari ne a kiyaye shi wala yuhana ba za a wulakanta shi a taka shi ba wa yuzara dan a rinka ziyara shi wala yuhjara ba za a kaurace mishi ba duk kabari ko kabarin kafiri in dai ba wani abu za a yi biyo kai ba to a shar'ance bai halatta ainihin a shafe shi ba ko kabarin kafiri ne a bar shi haka shi ma a rinka ziyara shi mun yi karatu a baya ana ziyarar kabarin kafiri ba sallama za a mai ba ba addu'a za a mai ban kaji sai ka ce manzo Allah ya ce a ce kai dan wuta ne kuma ka wa'azantu su ne kafirai su ne masu kama karya su ne kaza yau ga su nan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu summa inna zahira min hadisi fadala yace kuma a zahirin wancan hadisi na ainihin fadala kana ya amuruna bi taswiyatil quburi da yace annabi ya kasance na umarnin mu da daidaita kaburbuka taswiyatuha bil ardi bi haythu la yurfa itlaqan yace ainihin wato daidaita shi da ƙasa ta yadda yake ba za a ainihin wato daga shi wato ɗagawa wadda take mutlaka ba ɗagawa sama shine abin da yake nufi an hana wa hadha zahir ma'ana ɗagawa wadda yake ainihin ba za a ɗaga shi gaba ɗaya ba yace a zahiri kamar haka za a fahimta na hadisin tunda yace annabi ya kasance yana umarnin mu da mu daidaita kaburbuka wato a zahiri kamar daidaitawa yadda yake ba za a ɗaga shi ba gaba ɗaya sai yace wa hadha zahir ghairu muradin qata'an wannan zahirin abin da za a fahimta ba shine ake nufi ba yanke بدليل أن السنة الرفع سبو ده سنة تانونا أتاك قبري قدر شبرين ورغدان تاني قدا كما مرت الإشارة إليه سابقا كما يدد أزمك نوني ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة أبن ده كما كي قارا نونا من حكا ما مغانا دشي فضالة يدي خففوا كسوكا أي تراب واتو أثر من غاني أشي أنا تورا وأما أسوكا كا أجبغا تيد أينه واتو توجه قائدا فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية بأمرني ده أينه واتو share ƙasa a gusar da ƙasa daga kan kabarin gaba ɗaya ba wa bi hadha fassarahu ulama'u yace wannan ita ce fassarar da malamai suka yi unzurul mirqa ka duba littafin mirqatul mafatih wanda yake sharhi ne na mishkatul masabih na aliyu al-qari a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu Allah ya shiryar da mu al-khamisu hadisi na biyar daga cikin hadisan da ke nuna haramun ne a gina ainihin wani abu akan kabari قال معاوية رضي الله عنه معاوية ببن صحاب من زن الله صلى الله عليه وسلم الله يقال مش يردا يتي dangane da muawiya babu shakka akan cewa muawiya bawan Allah ne sahabi ne kuma har abadan abidin haka yake kuma yana daga cikin sahabbai bayan Allah har ma yana daga cikin kuttabul wahayi sakartarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen rubuta mishi alqur'ani in ya sauka to shi yasa muke baka shawara bankin manyan littattafai da zaka je ka karanta littattafai waɗanda ke tarihin manyan sahabbai al-isaba fi tamyiz sahaba usdul ghaba al-istiab na ibnu abdul barri da littattafai ainihin siyaru a alamin nubala waɗanda ke kawo tarihin sahabbai kaga wannan littafi min aqwalil munsifina fi sahabi al-khalifa muawiyah radiyallahu anhu gashi babban malami ne shi a jami'ar islamiyya wadda ke madinatul munawwara a kulliyatul hadisi sharif yake karantarwa daga baya ya dawo kuma ma ya zama vice chancellor na jami'ar ma'ana maganganun malamai masu tsoron Allah da adalci game da sahabin nan wanda yake shi ma khalifa ne cikin hulafa'u na musulunci muawiya Allah ya kara mishi yarda ka nemi wannan littafi ka karanta in baka iya samun shi ka samu kai photostat din shi ka ga abin da ke ciki ba ka ba waɗannan la'anannun yan shi'a sai su zo su fesa maka guba game da shi ka zo kana zagin bawan Allah ka je ka mutu ka shiga wuta kai tsaye mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik